أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiƙe ala mazhabi Imamu Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. wanda muke cikin wannan littafi na matunin risala na Abdullahi bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala a yau muna ranan alhamis sha bakwai ga watan Sha'ban shekara 1447 Hijiriya wanda shine biyar ga watan watan biyu watan Fabrairu ko 2026 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba wannan shine zai kasance darasi na goma sha ɗaya a cikin sheragen karatun littafin nan da muka fara insha Allah wanda ha'ilau muna da cikin wannan babi babi na aƙida wanda shine haƙƙin Allah akan bayin shi an gane ko wanda mutane da mun gane daraja da falala ta aƙida wallahi da duk karatuttuka mun maida sa aƙida saboda ita aƙida ita ce aiki wanda ɗaya-ɗaya in ka rike shi wanda ko da wuta ta kasance ta tabbata ga mutum to ba zai dawoma ba a cikin wuta saboda mai aƙida bai dawoma a cikin wuta in dai kana da tsantsar aƙida tsantsar aƙida to insha Allah baka dawama a wuta wannan haƙi wannan alƙawari ne na ubangiji dan abinda ya tabbata ga addini ga musulunci qur'ani da sunna babu abinda babu wani zunubi da yake dawamar da bawa a wuta sai rishin aqida shine shirka ga Allah subhanahu wataala mun yi bayani satin da ya gabata hatta da Allah subhanahu wataala da yace menene wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya kashe mumuni da gangam sakewar shi ita ce jahannama yana mai dawwama a cikinta malamai suka kira wannan dawwamai wani waqt ne min zaman Allah subhanahu wataala ya kira shi dawwama amma ko da mutum ya kashe mutum da gangam inda ya kasance mutum ne mai aƙida zai je ya yi zaman nan nashi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga mai da zai yi a cikin wuta amma sai an hudo shi daga ƙarshe shi yasa da zan mu gane mahimmancin aƙida wallahi da duka durus din mu mun maida su durus na aƙida dan mu ƙara tabbata akan aƙida dan mu ƙara tabbata kan tauhidi dan mu kiyaye shirka dan mu gudu tare mu tsira tare an gane ko a galgashin wannan zan mu ga cewa hatta da wannan mai sijil din nan na gomiya tara da tara madal basar na zunubi bitaka guda ta la ilaha illallah ta akida ita ta tsira tar da shi na'am yau muna 17 ga watan sha'ban akwai wani banki muna yawan kawo shi a cikin darasi yau ma san mu mai don shi tamurru binal ayyami sur'aka annana nara suratul suratul ayyami kalbarq in barq kwanaki suna wucewa gare mu da daugawa kai ka ce mu muna ganin wucewar kwanaki ya kasance mana kamar walƙiya ce idan ta walƙa haka rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake faɗi masahabbai to wai mi yafi ko yake faɗi ma Abu Huraira mi yayi walƙiya gaugawa a cikin hadisin tsallaka siradi ko annabi yace menene yayi walƙiya gaugawa yanzu ka duba ka gani walƙiya in ta kyafta ala second threat sai ta game inda take son zuwa falata ta gama duniya kaga gaugawar walƙiya kenan to kwanaki suna mana gudu a duniya kai ka ce walƙiya ce in ta tashi walƙawa wannan shi ne ka duba ka gani yaushe ne muke Allahumma balligh na Ramadan kai Ramadan na bara ma yaushe ne muka shige shi gashi kuma mu da Ramadan in Allah ya samu na cikin masu rai da lahiya da kuma Allah ya kaddara zan mu azumci na bana tsoron mana kwana nawa tsora kwana sha nawa wani sha uku ko kuma sha biyu ko to abin da ya dace ga duk wani mumini shine menene ya tsabtace zuciyar shi don ya shiga Ramadan mai lahiyayye salimul qalb Allah subhanahu wa ta'ala yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to dan mu samu takuwan nan shine duk wani kananan kurakurai da muke mu jannabe su duk wani kananan shasharatu da ake na hayaniya a kote shi a wanke zuciya a rabu da zaluntan yan uwa a rabu da yi da mutane a rabu da gulma tsurku kaza kaza kaza mu je ma Allah mu shiga Ramadan in Allah yana sa muna cikin masu shiga bi kalbin salim saboda menene mu zamanto cikin muttaqin masu tsoron Allah ka sani in ba mu je da wannan zuciyar ba to da yawa daga cikin mu zan mu yi Ramadan haƙƙin mu da Ramadan shine yunwa da kishirwa da muka ji saboda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yataqabbalullah minal muttaqin bari dai Allah yana amsar aiki ne daga masu jin tsoron shi shi kadai to idan ba mu tsoron Allah sai ya kasance Ramadan din namu ma muna ta tanadin shi kuma mun shige shi kuma mun waye haba'an manfura Allah ya kiyaye mu Allah kare mu darasi na karshe da muka yi yau mun za inda zan mu tashi kaulin musannif rahimahullahu ta'ala duk da cewa mun ce za a dan dawo baya kadan domin dasa inda darasin yake qalal musannif rahimahullahu ta'ala safa ta bakwai ko can kasa mala yace wa anna wa anna allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqa aljanna fa'addaha daral khuldi li awliyaihi ka sani cewa allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal ya halicci aljanna da ya halicci wannan aljanna sai ya tanadar da ita cewa aljanna ta kasance gida ne dawwamamme gida ne na dawwama har gaban abada li auliya'ihi ga masoyan Allah subhanahu wataala mu'minai Allah samu na ciki wannan aqida ahlus sunna wal jamaa kenan sabanin mu'tazila wanda suke ganin cewa ba a halicci aljanna ba ba a halicci wuta ba sai zuwa nan gaba za a halicce su kaga wannan aqida ce fasida aqida ce wanda aya aya qur'aniya da hadisi sahiha sun sun karyata ta aya qur'aniya daga cikin ayoyin da suka karyata ta duk mun yi bayani satan da ya gabata aya Allah subhanahu wataala da yake ce mana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard sai Allah ya ce ni uiddat lil muttaqin ku yi gaugawa ku yi tserereniya zuwa wata gafara wata irin gafara daga ubangijinku ku yi tserereniya ku yi gaugawa domin samun wata aljanna faɗinta faɗin sammai da ƙasai sai Allah ya ce an riga tuni an yi tanadinta don masu tsoron Allah an gane ko? wannan haka zalika wuta an yi tanadinta an rura ta an rura ta ta yi fari fat daga ja aka rura ta aka rura ta ta koma baka lut tana nan tana cin kanta sashi yana cin sashi sashen ta yana cin sashi kuma sai aka yi mi sai aka rihe wannan jahannama kaga tana cin kanta tana cin kanta ya kake gani idan aka yi mi idan aka buda ta ya zata kasance kamar misali walillahi masalul a'la ka samu bodari a san bodari ko ka sa bodari a cikin daki daki mara taga mara koha ka liƙe shi yayi ta yayi ta saki yayi ta saki yayi ta saki sai dakin ya tsamama kuma a zo kawai a bude a saka ciki ya kake tunani yadda zaka shi to jahannama haka aka bar ta arhe ana tsuma mata da warinta da zahinta wasiqal ladina kafaru rabbahum ila jahannama zumara a koro su a zo da su jama'a jama'a a kwaso su wanda suka kafirce ma ubangijinsu hatta idza ja'uha sai an zo a daidai jahannaman nan Allah ya ce wa futihat abwabuha sai an zo da su gaba daya sun zo sai a lokacin a bude kohohin jahannaman nan wannan warin nata da wannan zafin nata ita za ta fara yi ma wannan kafirai maraba da baki wadda ita kuma jahannama udu hannasu wal hijara Allah subhanahu wataala ya mana tsari daga gare ta alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenan ka sani dai wuta da aljanna an riga an halicce su ni'imar da ke da kwai an riga an aje mana ni'ime duk wata azaba da za a aje ma 'yan jahannama an riga an tanada Allah subhanahu wata'ala ya aje jira yake kawai aje kowa ya kwashi ruman shi daga cikin abin da yake tabbatar mana cewa an riga an aje jahannama da aljanna mutumin kirki idan ya mutu idan aka mai tambayoyi tambayoyin shi gaba ɗai man rabbuka ma dinuka ma za ta ƙulu fi zakar rajul an gane ko ba wai abin da ne ka har da ce bai yanzu rabi Allahu da wani wane ne ko idan ja aka ya Abdullahi da ake zuwa ana karanta ma bai bai bai ji bai ji abin da kai aiki da shi ne yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah to kaga in ka zo ka amsa tambayar ka sai a bude ma gidanka na mi na wuta an gane ko sai ka zabura ka sha baya a ce dakata ina za ka ba naka bane ba a ce da baka yi aikin kirki ba ga gidanka nan tun cikin kabari kenan kaga tuni an yi tanadinta a buɗe ma gidanka na aljanna sai ka zabura zaka shiga a ce mine ne a'a dakata ba yanzu ba ka ce sai yaushe mu ce sai yaushe insha Allah a ce mana sai an tada kiyama mu ce in Allah ya da rabbi aqim sa'a Allah kawai a tada kiyaman mu je ka gani sabanan haka shi kuma mutumin banza za a buɗe mai gidan shi na aljanna ya zabura zai shiga a ce ina ai ba naka bane ba han gane ko sai a nuna mai na wuta yi baya a ce dakata yanzu ma zaka shiga gidan nan ya ce yaushe a ce ranar tashin kiyama ya ce rabbi la tuqim sa'a abadan duk wahalar da yake ciki cikin kabari Allah tsare mu to kaga kenan kowa daga cikin mu an tanada mai gidan shi na aljanna tun yanzu kowa daga cikin mu an tanada mai gidan shi na wuta tun kan ahlice shi aljanna tana aje kowa da gidan shi wuta tana aje kowa da gidan shi Allahumma illa idan muka shiga aljanna insha Allah Allah sanya muna ciki Allah sa mu aljanna gidajenmu na wuta sai a gada ma 'yan wuta su mu kuma nasu nan su da suka shiga wuta a ba mu a gada mu na aljanna wannan ke ga kenan ta riga an tanada ta an aje ta tana can Allah subhanahu wataala ya tanadar da ita darul khuldi li awliyaihi gida ne na dawwama na jin dadi na morewa na holewa na cin kare ba babbaka a aljanna an gane ko Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana abin da ya tanadar mana Allah subhanahu ta'ala yake cewa menene daga ciki ake ce maka qutufu hadaniya duk kayan itacen aljanna duk abin da zaka ci furwi na aljanna daniya yana kusa da kai Allah ta yake ce mana menene wa hurun ain Allahu akbar da hurun ain masu yalwatattun idanuwa mata aljanna kenan an gane ko an tanada mana su an aje suna jiran sannan ma tekunmu na duniya idan suka yi aikin kirki su ma za su koma haurun in kuma su ne ma a gaba akan wa'incan din an tanada mana fil jannati ma la ainun rat wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin duk abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abin da bai taba dosanuwa ba a cikin zuciyar mutum duk tunaninka wannan aljanna ita ce take jiran mu to ya ne take jiran dole sai mun zabura mun motsa mun kasance cikin menene auliya Allah kage malam sai ya ce ma adda hadaru li auliyaihi shi kuma Allah sai ya ce mana su wane ne auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ka saurara dai kaje su masoyan Allah babu tsoro akan su ko babu su ba bakin ciki a ranar tashi kiyama kaman ka ce su wane ne auliya Allah sai Allah subhanahu wataala yake ce ma alladhina amanu amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma su ne masu takwa wannan ke ga mu kasance mu ne auliya Allah mu ne waliyan Allah mu ne masoyan Allah da imaninmu da takwa Allah subhanahu wataala ya kama mana sannan dai ha'ilau daga ciki malam sai ya ce maka wa akramahum fiha bin nazari ila wajhihi al-karim sai Allah subhanahu wataala yi wannan waliyan nashi da yasa aljanna ya masa tanadi sai ya kamba masu ya girmama su ya ɗaukaka su a cikin aljanna da mi izuwa duba izuwa huskar Allah mai karamci kaga anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi da mi huska annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar menene eh huska Allah yana da huska dole mu yarda Allah yana da huska amma ya huska Allah take ba wanda ya sani al-ittifaq fil ism la yadullu ala ittifaq fil ma'na kal kai tunani ka dora shi ko kadan dun harko mun fara a darasin nan laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir baka tunawa baka kwatantawa baka shabbahawa la didda wala nidda wala tashbiha wala tamthil a cikin sifofin Allah wa asma'ihi subhanahu wa ta'ala babu kwatantawa muna yawan bada misali gaba daya yanzu in kace zaka yi ma huska Allah kamancece ne kai karan kanka walillahi almasalul a'la idan aka ce huskar ka irin huskar rago ko huskar tumkiya ya aka yi daga ko huskar buri kaga ai buri yayi kama da mutum amma mi aka ma an yi sultanka tsakanin kai da abokin halitta kenan to ya zaka yi kamancece ne da mahalici kaga babu wannan linzami ya yi karhin bakin kaza Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar mana da huska daga cikin ayoyin da suke tabbatarwa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wannan kenan zamu bar shi ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana huska to Allah subhanahu wa ta'ala zai karama mu in Allah ya yarda iduba zuwa huskar shi huskar shi mai karamci a ranar tashi kiyama wanda shi ne hadisin da suhaibun rumi ya kawo cewa idan 'yan aljanna sun shiga aljanna an ba su komi an kamba masu sai Allah ya ce turidu na shayar azidu lakum au kama ja'atul waya kuna buƙatar wani abu in ƙara muku sai muminai mu ce insha Allah Allah subhanahu wataala ka haskaka huskan mu ka sanya mu aljanna ka tsiratar da mu daga wuta mi muke so na ƙari Allah ya konko mu tambayan nan mu konko mu bada amsa ya konko mu tambayan nan mu konko mu bada amsa insha Allah Allahu akbar sai Allah subhanahu wata'ala ya yaye hijabin da ke tsakaninmu da shi sai mu yi duba zuwa zatin Allah subhanahu wata'ala wanda wannan zatin Allah duba zuwa zatin Allah subhanahu wata'ala ba yayi aljanna da abin da ke cikin ta dadi shi yasa Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata za a ba su husna al husna ita ce aljanna wa ziyada kuma a musu ƙari a dada musu da wannan ƙarin na aljanna shine kallon huska Allah subhanahu wata'ala ta'ala wanda shine yahi aljanna dadi a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dai za ku gani ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ranar badar idan da wata ya cika ba ku kware ma juna ba ku samun turereniya ko wani ya kare wani ya gan shi sannan ka sani duba zuwa huskar Allah subhanahu wataala ko zuwa zatin Allah subhanahu wataala za mu ga wani bangare ne da Allah subhanahu wata'ala yake zan mu gani shi saboda bai yiwuwa mu iya ganin Allah subhanahu wata'ala duka zata shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wannan wasu malamai sun ka cewa ai al absar din da aka ce la tudrikuhu ba mu iya kewaye ganin shi kamar yadda can wurin ilimin shi yace ba mu isa mu kewaye ilimin Allah subhanahu wataala mu san duk abin da Allah yake nihi ba wani bangare ne wani sashe ne daga zatin Allah zai yaye mana zuwa ganin shi wanda shine yahi aljanna dadi yahi aljanna da abin da ke cikin ta dadi Allah nuna mana sannan kowa zai dinga ganin Allah gwalgwadan gwalgwadan aikin shi an gane ko yace allati ahbata minha adam nabi nabiyahu wa khalifatahu ila al-ard wannan aljanna wadda za a sanya mu insha Allah ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya sabko daga ya sabko Adam annabin shi sannan kuma mamayin shi khalifan shi a ban kasa ita ce za a sanya mu insha Allah subhanahu wata'ala yace bima sabaka fi bima sabaka fi sabiqi ilmihi da na daga abin da ya gabata na daga abin da ya rinjaya daga ilimin shi wannan ita ce aljanna da Allah subhanahu wataala ya sauko wato annabi adam wa in kana wasu malamai suna ganin ko wasu suna ganin cewa aljannar da aka hudo annabi adam ba ita bace za a koma amma warrajih wallahu ta'ala alim ita dai ce gidanmu ne zan mu koma isilin gidanmu ne can aka aje babanmu kuma an Allah ya can zan mu koma shi yasa idan kowa ya tashi kowa ya tai gidansu an gane ko to mu gidanmu aljanna ce duk wanda ya bauɗe ya shiga wuta kaga ya tafi gidan da ba nashi ba ko ba gaskiya ba gidan da ba nashi ba Allah subhanahu wataala ya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum za a sanya su aljanna wadda Allah tuni ya sanar da su wannan aljanna nan ka san idan aka tashi idan aka shiga aljanna kowa da ya tashi takim takim takim zai shi gidan shi an gane ko da an zo kawai kowa takim takim tuni Allah ya sanar da kai gidanka ga inda gidanka yake a aljanna takim takim zaka je ka je gidanka ka zo ka tsaya kana kawanci kana kallon kohar gidanka a ce wata ruwaya wata daga cikin hurul in cikin matanka ta zo ta ce me ya tsaida ka ka ce kai kuma kana kallon oha oha kan ka shiga gidan kana ta kallo kana ƙauyanci to in oha ta baka mamaki in ka shiga ciki a kenan Allahu akbar Allah kai mu wallahi akwai ratarafashi akwai ratarafashi na'am mala yace fa addaha daral khuld yace wa khalaqan na'am Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci wannan aljannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicci wuta ya halicci wutar jahannama fa'addaha sai ya tanade ta ita wutar jahannama daral huldi gida ne na dawwama liman kafara bihi wanda ya ka ga wanda ya kafurce mashi wa alhada fi ayatihi yayi kutsotsoniya daga cikin ayoyin Allah wa kutubihi da littattafan shi ha wa rusulihi ya kafurce ma manzannin shi an gane ko su jahannama duk wanda ya kafirce ma Allah ya yi kutsotsoniya ya saba ma Allah to Allah yana sanya ta darul hul ita kaga da aka ce ma darul hul kamar yadda muka yi bayani farkon darasi duk wanda bai da tauhidi ya kuskura aqida ta kubce mashi shi yasa muke ƙara maimaitawa darasin aqida duk inda ka ji ana yin shi wallahi ka tsaya ka ƙara fahimta duk inda ka samu za a yi bayani kan aqida kai ka nema ma a ƙara sanya maka darasa aqida wallahi da mun gane da yawa yawa sai mun mai da darasin mu aqida ta yawa a ciki saboda ta ce ibada yawa darasin mu aqida ta yawa a ciki saboda yanzu wasu kwabar da muke yi wasu shasharatin da muke yi duka rashin karatu ne shi yasa zaka ga mutum aka ce ya wuna a musulmi ya kwana a kafiri ya tashi sahi ami a musulmi ya maraita a kafiri duk rishin sanin wannan akida ne sai ka zo ka faɗi wata kalma ko ka zo ka yi wata kwaba ita kuma baka san ba ka huta daga musulunci prit rishin karatu ne Allah mu da gafara shi yasa mu dawo mu karanci aqida mu karanci tauhidi mu gane addinin mu mu yi aiki da shi yanda ya mana yanda ya dace gare mu yanda Allah subhanahu wataala ya sauka mana shi sai Allah ya halicci wuta damar ita ma halicci take Allah ya tanadar da ita gida ne na dawwama ga wanda suka kafurce mashi suka kusa a ayoyin shi suka kafurce ma littattafan shi suka kafurce ma manzannin shi ka san kafurce ma littafi guda ka kafurce ma littattafai ne kafurce ma manzo guda ka kafurce ma manzanni ne duka kazzabat samudinil mursale kazzabat adun kazzabat adun mursale كذبت عاد للمرسلين كذبت ثمود للمرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح على تتقون kaga dan uwansu salih kadai suka kafirce ma sai aka ce manzannin nan duka sun kareta saboda Allah subhanahu wataala yana ga mana la nufarriq baina ahadin min rusul ba a bambantawa tsakanin manzanni in ka tashi ne ne shi yasa aka ce ma an tu'mina lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa min wa rusulihi kaga dole sai ka yi imani da manzannai duka sai ka yi imani da littattafai duka in ka kafarce shine Allah subhanahu wataala zai sanya maka zai sa ka cikin wutan nan wadda an tanadar da ita gida ne na dawwama kaga wanda ya kafarce an gane ko kuma sannan wutar tana nan azaba kala kala azaba kala kala iri iri iri iri kaga misali sunayenta Allah subhanahu wataala sai ya ce mana wanda ba su sallah ina za a kai su sakar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin an gane ko innal munafiqina fi darkil asfal minan nar san sai aka ce maka ne fa ummuhu hawiya wa ma'adaraka mahiya kaga kowa da irin azabar da za a mashi a cikin jahannamin nan kowa da irin narkon azabar shi akwai wanda za a sanya su cikin tanda kasan tanda kasko ana soya su ana musu mi soyawa irin ta ne a juya a juya a soya su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyazuqul azab kowane lokaci fatar su ta jikin su ta nina ta soyu ta gasu Allah ya ce sai mu canza musu wata irin fata wannan fata dan ta dandana wata irin azaba wannan kenan wuta azaba kala kala ce azaba kala kala ce kowa da irin zunubinka gwalgwarin zunubi gwalgwarin inda za a yi jewa ka azaba Allah subhanahu wataala ya mana ya kare mu ya mana gafara yace mallai ya ci gaba da ce ma wata'alahum mahjubina na'am wata'alahum mahjubina ar-ru'yatihi sannan sai ya sanya su su wannan an kare su daga ganin Allah subhanahu wataala wala yanzur ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakihim Allah kallon su ma bai bare su su gari a sannan Allah bai tsarkake su subhanallah Allah tsare mu malai ya ci gaba da ce ma wa annallaha tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa ta Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ubangijinka wa annan lahak tabaraka wa ta'ala ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana zuwa ranar tashin kiyama an gane ko wal malaku tare da mala'iku saffan saffa sauru sauru wannan zuwa ta Allah siffa ce wadda ta cikin siffofin Allah fi'iliya almuta'alliqa bi mashi'atihi wa iradatihi siffa ce ta aiki na Allah wanda ta allaka da shi lokacin da ya ga dama da kuma nihin shi shi yayi niyya zai zo Allah subhanahu ta'ala da kanshi zai zo ranar tashi kiyama da mala'iku sau sau wa in kana wasu suna fassara shi amma fassara sahiha shine Allah zai zo suna fassara shi waja amru rabbika la waja rabbuka Allah yace wal malaku saffan saffa zasu zo suna sau sau waji a yawma izin bi jahannam a wannan ranar ce Allah subhanahu wata'ala zai yi umarni a zo da jahannama jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in in ka lissafa dubu saba'in so dubu saba'in zaka samu kusan mala'ika miliyar hudu da miliyon ɗari tara kenan miliyar biyar ba miliyon nawa ba miliyon ɗari ko miliyon ɗaya miliyon ɗari miliyar miliyar hudu mala'ika miliyar hudu da miliyon 900 suke rike da wannan jahannama amma haka neman kucewa take tana halumma halumma ilayya tana fusga tana cewa ku zo ku zo zuwa gare ni tana shirin hasashe tana hamami tana shirin warto mutane ba ku bane kuka karyata wannan ba ku bane ba ku sallah ba ku bane ba ku azumi ba ku bane kuke kaza ku zo ku zo zuwa gare ni mala'ikun ya hu suna canta suna rike ta amma higar hirar fisgar su take yi ka duba karhin mala'ika haka gani to wani irin karhi ne jahannama take da wani irin girma ne take da ka san abin ya yi karhin ka mu dawo kan lissafin kuɗi ka san mu a kuɗi mun gane lissafi miliyar ɗaya miliyar ɗaya aka ce in kana da miliyar ɗaya 'yan miliyar kullum ka kashe jika hamsin kullum ka kashe jika hamsin sai ka yi shekara hamsin da uku sannan miliyar ɗin nan ɗaya ta ƙare halar ka gane a ajiye ma miliyar ɗaya a banki kullum kawai kai da sahi ka je ka warto jika hamsin gobe jika hamsin kullum jika hamsin ko sai ka yi shekara hamsin da 'yan kai zata ƙare miliyar ɗaya kawai kowace miliyar miliyar ce a ka gane to wannan mala'iku sai aka ce so miliyar kusan biyar ka duba yawansu sannan wannan a haka in sun rike jahannama take fuska tana halumma halumma ilayya ku zo ku zo izuwa ga ya juruna ha suna janta tana fuskar su la haula wala quwwata illa billah shi yasa Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wallahi ban ba Allah girman shi ba da darajar shi iya girman shi wai yanzu in kana tuna wannan ayoyin kana tuna wannan hadisan wai haka samu damar holewa da morewa da cin kare babu baka da barin sallah da barin azumi da barin dukiya zakka da barin sada zumunci da barin biyayya ga uwaye da yin ƙarya da yin zalunci da yin giba da yin annamimanci la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu kaji yanda jahannama ake zuwa da ita waji a yawma itin bi jahannam la haula wala quwwata illa billah mala ya ci gaba da ce maka Allah zai zo da mala'iku sau-sau li'ardil umami wa hisabiha domin bujurto ma al'umma da yi masu hisabi wa uqubatiha da yi ma al'umma uquba wa sawabiha da yi masu ba su ladan aikin da suka yi a haka za a zo kasan in an zo wurin al'umma hadisin nan mun yi shi na shafa'a ko a baya ba sai mun dawo da hadisin ba hadisin ceto to wannan za a zo a biyo a biyo a biyo har a zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha to a lokacin in annabi ya je Allah ya mai talqinin ya wurga mashi wasu kalmomi na yabo wanda ba taba yi ma Allah su ba to a lokacin ne in an ce saltuta irfa ra'saka wa saltuta washfa tushaffa a lokacin ne Allah yake zuwa da mala'iku sau sau domin bishirto mai hisabi an gane ko wannan ke ga a zo a yi hisabi a zo a yi ma kowa ukuba a lokacin an tada ana tsaye ranar mahashar menene mala'iku su kewaye su kewaye mutane a shiga shine ya ƙulul insani yau mai izin ainal mafar ina matsera anan ne Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan la hawla wala quwwata illa billah ai wallahi ba wanda zai sha sai da sai da hujja an sauko rana tsakanin rana da mutane bai wuce zira'i ɗaya ba kwakwalwa na ta falfasa jikinka ko ina zuwa wani zuwa ta mamaye shi wani har zuwa kan shi wani zuwa diddigen shi wani zuwa zuwa ta mamaye mutane da yawa an shiga tashin hankali a wani hadisi ummul mu'minin Aisha take cewa da aka ce za a tada kowa hufatan urratan gurla za a tada babu takalmi babu kaya gurla solo babu kaciya aisha take ya kumyata da sirkai da uwaye da waye za a tashi haka rasulullah ya ce ummul mu'minin abin ya wuce haka baka ma san wane ne kusa da kai ba baka ma san wane ne kusa da kai ba yau mai firrul mar'u min يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا حول ولا قوة إلا بالله الله من غفر يتي دمي وتودع المواضين لوزن أعمال العباد sannan za a zo a ɗora ma'auni sikeli domin auna ayyukan bayu shi sikelin lahira ana auna shi gida uku akwai wanda mun gane ko akwai wanda shi karan kanshi mutumin ne za a ɗauka a nasa shi sikeli mun gane ko karan kan mutumin da kanshi za a ɗauka a auna ka a jiya ne nauyinka da wannan nauyin naka zaka shiga aljanna hadisi ya tabbata abdullahi ibn mas'ud shine ko ya hau saman wannan kamar cancalo haka yana kakkaɓo ma dabbobi abin da za su ci sahabbai sai suka ga ƙwabran abdullahi bin mas'ud suka ga kuma iska tana shirin ɗaukar shi irin dai mutane ne yan tarai-tarai ɗin nan kaga ne da kagan su ga sanar tarai-tarai na'am to sai sahabbai suka kalli ƙwabrin shi sai suke ma ibn mas'ud dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna mishi dariya yace wallahi da za a ɗora ƙwabrin nan na abdullahi dan mas'ud ƙwabrin abdullahi dan mas'ud annab sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya himi dutsen uhud nauyi ka gani dutsen uhud ya yi shi nauyi akwai wanda za a maida ayyukan nasu a jassada aikin nasu mun gane a jassada shi ko a maida shi kamar wannan abin kamawa sallah ce a maida ta gata nan kamata yanzu misali sallarka ai haka ma'anawiyyan ne mun gane ko kamar yadda annabi ya ce yana daga cikin abin da ya yi komi nauyi a skeli na tashi kyama aikinka wannan hulk hulk akhlaq halayenka masu kyau sun yi komi nauyi a skeli na tashi kyama to aiki halaye masu kyau ya suke ana iya taba su kaga to Allah zai jassada su a maida su a dora su wannan aikin naka an dora shi shine nauyinka akwai kuma wanda a'a littafin aiki shi ne za a dora littafin kana aiki kama hadisin mai bitaka hadisul bitaka haka ya shahara wurin malaman hadisi ko wani bawa Allah ne za a kawo takardun shi littattafan shi na aiki littafi gomiya tara da tara kowane tsawon littafi madal basar ƙarshen inda idan ka zai gani a samu teren libir teren pla da haske ras mai gani karen karen ba irin masu buda-buda irin su o'o a mai gani ras ya kalla ƙarshen zuwa idan shi can ne ƙarshen littahin kuma duka littahin na gobe ya tara tara cike yake da aikin zunubi Allah ya tambaye shi bawa na kana inkarin abu guda a cikin wannan ayyukan naka ya ce kalla wallahi bai inkarin komi duk shi ya yi su ya ce ko Allah ya ce ko mala'ikun da muka sa su rubuta aika kana ganin sun zalunce ka ya ce a'a wallahi ba a zalunce shi ba da ayyukan shi ne sai a bincika sai a samu wata bitaka an ce bitaka wata kars ɗan ƙaramar takarda fi hala ilaha illallah kalmatu tauhid shi ya sa ka koyi ka rike tauhidi ka tsaya akan tauhidi ka san meye tauhidi to zaka sha insha Allah wannan la ilaha illallah a zo a dora ta a dora ayyukan nan sai la ilaha illallah ta rinjaye su annabi ya ce ba abin da ya isa ya rinjaye la ilaha illallah ka gani littahi aka dora Allah subhanahu wataala ya ce menene wannan ba wanda za a zalunta ba a zalunce ka ba ko kaɗan bawana sai an auna maka aikinka bawa ya ce ya za a yi a haɗa wannan takardar da wannan sihillat ɗin wannan littattafan Allah ya ce yau la zulmal yau babu zalunci babu zalunci wala zulmu rabbuka ahada ubangiji ka bi zalunta kowa kaga misali in nan duniya ne sai a ma ruha ruha in kai lahi misali a ce ga lahinka kuma ga aikinka na kirki na rantse da Allah mutane a nan duniya jujaman din da za a ba ka shekara biyar kana musu aikin kirki rana ɗaya ko biyu ka samu ka ɗan yi wani abu eya ne to ka shiga uku wannan aikin na kirki duk an zubda shi to Allah subhanahu wa ta'ala wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ka ba mai mantuwa bane duka wannan ayyuka za a aje maka su koya suke kaga ana auna mutum ana auna aikin shi kuma ana auna littafin shi وتودع الموازين لوزن أعمال العباد سيتي ما فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وعندما أونس سكي نوي وإن سوني ما سسام من إربو آكة مفلح وانت يسام كرشربو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية wanda ma'aunin shi yayi nauyi to wannan yana cikin rayuwa abin yarjewa yardadda abin yarjewa rayuwar jin daɗi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wanda ma'aunin shi kuma yin shakwata yakin yauni to uwar shi ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya wuta ce mai habbaka Allah mana tsari da ita fa man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunin shi suka yi yauni wannan sune masu samun wani irin rabo ranar tashi kiyama wa yuza nam wa yutuna sahaifuhum na'am wa yutuna sahaifahum bi amalihim za a ba su littattafansu na ayyukansu ranar tashi kiyama za a ba da mi littattafai kamar yanda ake wallahi masala ala ka dauki biletan ka gani yanda ake ba da biletan ka'ida semester din ka za a baka biletan ya kake wanda ya samu biletan mai kyau ya zo preme 18 day 1 system 1 me yake cewa ha um qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية haka ne ka samu littafin ka mai kyau biletan duniya nan in ka samu yaro ya ji zuwa da mai duk wani wanshi in ya wuce sai ya ce kalla wani mushen shi wani dan ungon su ga abin da nazo an baka biletan ya ce ya jama'a ku kalla ku karanta littafi na ni da man na san littafi na zai yi kyau ha na yarda fa huwa fi ishatin radiya zai shiga cikin rayuwa jin daɗi yardaje fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya sai Allah ya ce ma amma man utiya kitabahu wara a zahari wanda aka bashi littafin shi ta bayan hannun ta bayan bayan shi a janyo hannun shi na agun a ta cikin cikin shi a sha shi ta can baya a dan fara mashi littafin shi bishmalihi ko fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya da man ba a bani littafi ba wala ma adri ma hisabiya da ma ban san menene littafi na ba mutum ne ya zo darne ya yi system wire ba boyewa ba yake ya ce dama ba aikon kodin ba la haula wala quwwata illa billah aikin ka ne aikin ka ne abinda ka shuka shi zaka girba bawan Allah Allah ka shirya mu Allah ka mana gafara yace ma a ba kowa littattafan aikin shi duk wanda aka ba littafin shi bai mene fa sawfa yuhasibu hisaban yasira a wata ruwaya a wannan ruwaya yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanni za a mai lissahi lissahi mai sauki lissahi a sassafta mai lissahi mai sauki kaga menene lissahi mai sauki akwai wanda da an zo littafin ka aka baka shi da hannun dama to littafin naka sama sama za a saffaha shi a buɗa kawai a ce fase fase fase da an buɗa an gani ne not eliminatoire sallah ka cika ka ɗan biyo da fase hisaban yasira kenan an gane ko da sannu za a ma hisabi lissahi lissahi mai sauki na wa man utiya kitabahu wara a zahri wanda aka ba littafin su ta bayan bayan hannunsu a amma man uce kitabahu wa ra'a zahari fadau fa yad'u subura da sanni zai dinka yana yana mi yana kiran hallaka na shiga kaico yace ya shiga ya shiga tashin kakani kai ya shiga halin haula'i wa yasla sa'ira da sanni za a zara shi cikin wutar sa'ir la haula wala quwwata illa billah Allah mana gafara Allah kare mu wara a zahari fa'ula ika yi sulauna sa'ira shi ne mala ya ce ma da sannu za a zara shi wutar sa'ira wa ya sula sa'ira da sannu za a zara su cikin wutar sa'ira jahannama la za huta ma sa'ira saƙar jahim hawuya Allah mana gafara Allah kare mu daga gare su mala ya ci gaba da ce ma wa anna sirata haqqun ka sani cewa siradi siradi gaskiya ne miye siradi wata gada ce aka ce gada jifin kamar pon ne ka gane ko wanda za a wuce shi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya daga cikin ku kowa sai ya mutu kan siradin nan nan da aka ce kowa shi ka san siradi sai an auna maka misali aiki ne dama aka yi ma fa me ake ce mashi wanda ma'aunin shi ya shakwas wanda tun wurin hisabi tun wurin lissahi misali ma'aunin shi ya shakwata ai baya biyo siratsi ba daman su ‘yan wuta ne kai tsaye babu bi siratsi an gane ko daman da an zo jahannama da an zo ranar tashin kiyama ka sani da an zo ranar tashin kiyama akwai wanda babu bincike kawai kwaso su ne aki a tattaro a tattaro a tattaro kawai a zuba ka an fara ma lissahi ke ga a kwaso a kwaso a zuba shine Allah subhanahu wataala yake ce mana waqudu hannasu wal hijara makamashin wannan jahannamai mutane ne za a tattaro wanda suka yi bude suka kambare suka rikice a zuba su a cikin wal hijara da duwar wasu suka da itace da aka bauta ba su ne makamashin ta akwai wannan abangu na jahannama dan dan da naka mu zo a kwaso kawai a zuba mata ta dan dan da naka a zubo sauran la haula wala quwwata illa billah Allah mana tsari to wannan kenan to in an auna aikin ka ne aka ga aikin ka wani dan lalar ta yi sama ko an yi wane ne ko kaza kaza sai a ce to ku ci gaba saboda ita fast fast ce kiyama kiyama fast fast ce za ta fara daga inda ka mutu barzakhu kenan kabari tun daga nan an fara azaba ko shin dadi daga nan sai tsayuwan mahashar an gane ko daga nan sai hisabi daga nan sai sirabi daga nan sai gada rumi an wuce sirabi akwai wata gada da za a je ta mi ɗan aljanna duk mun tsallaka aljanna za mu shiga to nan ne za a yi mine ne sakayya tsakaninmu mun gane ko ya heheniya a nan ne ake wani za a nama fi su durihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin duk wani kuttu da wani menene bukulu da wani keta da wani bakin ciki da wani bacin rai a wannan gada bayan tsallake salati za a shaye ta an gane ko wani za ana ma fi sudurihim min khillin wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara sai a zo siradi malam yace ka sani siradin nan gada ce wa in minkum an la wariduha insha Allah subhanahu wa ta'ala siradi ya tabbata a wani hadisi cewa kai hi gare shi sannan sirire ne kamar me kamar bai kai gashi ba sirire annabi yace akwai wanda zasu wuce kamar me walqiya abu huraira yace ya ne yace waye walqiya mazangamewa Allah samu na ciki annabi ya ce akwai wanda za su wuce kamar tsuntsu wucewa tsuntsu fit kawai an fifike an wuce walke insha Allah Allah wani muwafaka annabi ya ce akwai wanda zai wuce kamar mi in garman doki dokin ma in garma annabi ya ce akwai wanda zai wuce kamar namiji ya huta da gudu ka san tafke kan namiji ya huta da gudu a haka zai wuce akwai wanda zai wuce da mi shangidi da menene ya surto ya makalkale kuma duk aksari wanda suka wuce da jan gindi sai sun sabta aksari kaɗan daga cikin wanda suka ja gindi suke tsallakewa kaɗan daga ciki da kyal muka sha yahi da kyal aka kama mu Allah mana gafa Allah samu na cikin masu wucewa daga walƙiyar nan to ba wannan ba mu gyara aikin mu wallahi shine mu gyara aikin mu sirali wannan kenan sannan shi sirali ƙasan shi akwai jahannama daga baki bakin sira daga can kasa akwai kugiya mun san kugiya hamison fata yawo fata abinda a kira ta nama wannan in ka kasance kai sai ka shiga wutan da wannan kugiya ke janyo ka akwai wanda za ta janyo su sai ta karce su annabi ya ce duk wanda ta karta to ya sha in kartar ka ta yi din da ta janyo ka sai ka je in kuma ta karce ka ka sha sannan a wannan siraɗin gehen siraɗi amana da wannan za ta zo ta tsaya da sada zumunta amana da sada zumunta su zo su tsaya kan siraɗi suna shira in ka ci amana amana ta ce eh sai a yi surtu da kai ƙugiyar nan ta yaka ta yi ƙasa da kai in ka tauye zumunta ka ki sada zumunci kaga yanzu abin da ke damu mu a duniya sada zumunci wallahi da yawa daga cikin mu akwai ƴan uwan mu na kusa raban da mu sada masu zumunta bare yanzu ma da Allah ya kawo mu abin saukin sada zumunta telefon kai kira bakin an sada zumunci ka samu ka tashi aji wannan kallo kai kai dan Allah ka ba kanka lahiya ka san duk tunani muke kallon kashe neman wani abu kake a'a kawai kai sada wato qatti'u arhamakum kan ku kasance cikin masu yanke zumunta ka da zumunci in ka yanke zumunci wallahi zumunta tana jiran ka kan sirabi ya zaka ce ma zumunta akwai wani zai je menene zai je bulaguro a wani hadisi zai je ya kai ma dan uwan shi zumunta sai aka turo mai wani mala'ika ya tambaye shi wani ina zaka yace wuri kaza zani ina za ka a ina da wani ɗanwana na jima ban gashi ba zai ce in kai mai zumunta kawai shi kadai ne a kawai so ne nake in je in kai mai zumunta babu wani abu babu wani abu ba wani munasaba ba ba shirin wani abu zumunta ce kawai na tashi tsada a sandiya wannan aka mai gafara aka sashi aljanna sada zumunci kenan amana inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة دمي تن أمانة بيس الله كسرادي دمي ينك زمنتي بيس الله كسرادي إيه kaji ana cewa zumunta ai uban da ya hada mu ya mutu shikenan ta watsi kai Allah mana gafara wallahi musa da zumunta mu kama musa da zumunta duk wanda ya tauye zumuntar shi duk wanda ya tauye zumuntar shi siradi yana can zumunta tana can tana jira a siradi wallahi duk wani mai tauye zumunta bai tsallaka siradi sai ya shiga sai ya dandana hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa muka tauye zumuntan mu ko kai dan Allah ya maka hali ko dan kana ganin kai mai hali ne ƴan uwanka basu da hali kana ganin cewa in sun zo wurinka abin ka suke so in ka sa wannan a ranka kai ma ka shiga cikin masu tauye zumunta ka sa wani abin ka suke so kai ko abin ka suke so dole ka ba su Allah subhanahu wata'ala ne ya ce wa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin zal qurba dan uwanka na kusa ka bashi haƙƙin shi da Allah ya yanka mai ya yanka ya baka miskini ka hudda wannan haƙƙin ka bashi ko da dan abin da yazo dole ka bashi kuma in ka sa a ranka dan shi yazo ka shirya ka je ka hada ma Allah mi zaka hada mai ko kana ganin cewa kai da Allah ya baɗin nan kai da Allah ya hudda ma wannan haƙƙin ya baka dukiyar nan ya hudda ma arziki ya baka rihin asiri ko kana ganin cewa saboda dubarar ka ne Allah ya baka ko kana ganin cewa saboda ilimin ka ne Allah ya baka ko ka kasancewa za ka yi irin na karuna da yace inna ma utituhu ala ilmin indi i karuna yake cewa wai shi wannan duke an bashi ita ne saboda shi ilimin da yake da na kasuwanci to kai ma in ka hada ka wallahi ka zama karuna in Allah ya baka dukiya ta kai da ƴan uwanka ce da miskinai ka hudda ka ba kowa haƙƙin shi in kana son ka tsallake sirati lahiya in kana son ka je muwanye lahiya a gudu tare a tsira tare wannan kenan amma mu yanzu mun bai da zumunta ta zama zumunta kawai kai mai kuɗi kana ganin dan yan tere ake yin ta shi kuma talaka yana ganin mine ne kai ya je ga kana wannan to kai mai kuɗin kawo mashi ziyara eh tashi da kankanas ka zo ka kawo mashi ziyara ka sada mai zumunci ba haka bane ba zumunta dan uwanka ko ko ko ko ko kafiri ne akwai zumuntar da zaka sarke mashi ta ba mun ga wata riga ba da Umar ya gani ya ce ma annabi wannan riga ka sai ta ka dinga sanyawa ran juma'a ko kuma mi ko kuma in kai baki ka sa ka huto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan riga ba mai sa ta sai wanda bai da rabo ni a duniya kuma can aka kawo riga sai annabi ya ba Umar haka ne ko Umar ya ce annabi ya saka bani ita ba alhalin ka faɗa abin da ka wadi akan ta ka ce sai wanda bai da rabo a duniya zai sa ta a lahira zai sa ta sai ya ce na baka dan ka ba dan uwanka Umar yana da dan uwan shi wanda bai musulunta ba yana cikin wato Quraishawa bai musulunta ba Umar ya tura mashi zumunta kenan zumunta dan uwanka ina fa ma baluka bai dan uwanka musulmi wallahi zumunta za ta tsaya bakin siradi musada ta mu ji tsoron Allah musada zumunta Allah mana gafara wannan ke ga sannan ita ma amana za ta tsaya mana bakin siradi duk wani mai cin amana in aka baka amana ka cita zai ta tsaya bakin siradi ta durmiya ka auta kasan ita amana cin amana yana daga cikin alamatul munafiq wa idza tumina ha Allah subhanahu wataala ya mana gafara wa anna sirata haqqun lokaci yayi sai dai mu tashi daidai nan wa anna sirata wa anna sirata haqqun insha Allah mu dan dawo baya fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'an النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اغفر لنا في ليالي شهر رمضان يا أرحم الراحمين واعتق رقابنا من النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته